mita 88.5 da laifin da zamani sunana abba isa muhammad daga yankin unguwar zawa ciki da suke karamar kuma kumbotso a nan kano inda mazauna wannan yanki suka wayi gari da wato ganin wata murgujejjen mota gami da gangami da togar jami'an tsaro suka zo suna rushe wani ginin makarantar islamiyya da masallaci da mazauna yankin suka ce gurin gwamnati ta samar da shi ne domin a yi wannan aiki kuma suka hada ɗari da kwabo suka gina wannan guri amma suka wayi gari ana rushe shi ga kuma yadda muka zanta da wasu daga cikin waɗanda suka ganewa idan su yadda al'amarin ya faru Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babu shakka yau mun tashi da tashin hankalin da ba mu taba ganin irin sa a rayuwarmu da unguwarmu da muke zaune a cikin sa ba. Domin mun jiran mu tankar gwanda a zo a ebi rayukan mu da a taba mana wannan guri da za a yi ibada da za mu yi bautar Allah ya'ya su mora namu da wanda ba namu ba da talakawa mu ba. Babu shakka gwamnati muna roƙon ta mana adalci bisa wannan abubuwa da suka faru da safen nan domin wasu daga cikin mu sun kasa tsayawa wasu na waduwa sun ba hanya aka tare ba filin mu awon gwamnati ne gwamnati ita ce take ware mana gurin nan domin al'umma su mora babu shakka mai taro mai sisi muka haɗu muke wannan gini domin ‘ya'yanmu da jikokinmu da shauran al'umma su zo su mora.
Ba ganin watakila bukatar gwamnati sai ta taso wadda ta fi amfanin masallaci da makarantar.
Babu shakka mu dai ba abin da za mu ce illa wannan guri gwamnati ce ta bamu kuma muna wa gwamnati kyakkyawan zato bisa adalci da girma da kyautata da ake mata kira na addinin musulunci da shiga ta tallafa mana duba ga cewa aikin addinin musuluncin ake a gurin nan.
ya sunan shi sunana saratu abubakar to menene ya faru to mai farko dai da safe muna tashi a unguwa muka ga an fara rushe rushe rushe rushen makaranta kuma duk sun tare hanyar babu hanyar da za a bi to shine dai haka suna ta rushe rushe sai wani ya taho ibrahim ya zo wucewa ya dawo daga gurin aikin kamfani zai ta tsena mu sai suka tambaye su suna cewa ina zai je yace daga gurin aiki yake za shi gida shine kawai sai suka wani kato ya taho sai suka kama suka kama dukan shi a gurin su a yi suka kama yan dukan kato da gora ne da yan karota sai kuma dan sai wasu sojoji da wani soja da kuma dan sanda sai suka kama dukan shi har suka kwantar da shi a cikin ciyayi ba maganin sa to ku me kuke bukata yanzu gaskiya mu dai muna bukata a gina mana makaranta saboda tun muna primary da muka taso a gindin bishiya muke karatu haka ranar da aka yi ruwa ba ma samun ba ma samun dom- damar lokacin da zamu kuma yanzu islamiyyar da muke a cikin masallaci ma muke yin ta ba ku ganin watakila gwamnati ta duba ta ga ba ku da bukatar makaranta ko masallaci To ai an san da wannan zaman tun da tun an daɗe tun wajen 2000 2000 wajen 13 haka muke zaune a gurin.
yaya suna binta to menene ya faru a unguwar ta wani ne ya faru rikici ake akan gini wanda gini ne gashi na masallaci da makaranta to kuma shine suka tsare hanya ba mai shiga ba mai fita su waye suka tsara hanya su masu aikata yan karota suka tsare hanya to shi yaro ya taho daga gurin aiki za a ci gidan suka ce ya koma to nan fa ice daga aiki nake gida za ni shi yasa suka rufa masa da duka gurin cin suka ya da shi saboda haka to ku ba ku sa baki ba amma muna da fanan ma je gurin daga nesa ya ma Muna Allah ya yi.
isa mun yi Allah ya isa daga mun gaskiya mun iya gwargwadon mu a da'a Allah isaka yawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau mun tashi rana alhamis mun tashi da wani ibtila'i da ya same mu a wannan unguwa ta mu ta sabuwar zawa ciki wanda muna zazzauna mun fito mun fara kai yara makaranta za su tafi makaranta muka ga mota ta kanubda mai ture gini da motocin karota da mofulawa yan sanda suka shigo mana unguwa da sulbin difez wajen mota ashirin da wani abu suka shigo mana unguwa muka ce menene muna tsaye kawai muka ga sun zo sun fara rushe mana a wata makaranta da muke ginawa a wannan unguwa ku kuke gina ko kuwa eh al'umma unguwa ne suke gina ta shine kawai muka ga kanubda sun zo suna rushe mana filin wani filin al'umma unguwa ne watakila kun bi tsarin gwamnati da ya kamata wajen samar da ita duk wani abu da zamu bi mun bi tun da gwamnatin nan ta zo ta tara al'ummar gari sama da mutum dubu ta tara su ta nuna musu akwai makarantu filin makarantu ga na islamiyya ga na masallaci ai babu wata heda wacce ta wuce wannan duk abin da za a yi maka ai illa wannan ne an ce wannan na jama'a unguwa ne kuma jama'ar unguwa suka yi hoɓɓasa suka zo suke gina wannan makaranta yanzu me kuke bukata to bukatar da muke zaluncin da aka yi mana da cin zarafin da aka yi mana mana a wannan gari namu da haɗin kan wato wasu ɓata gari shi muke bukata gwamnati ta yi kokari ta bi mana hakkin mu an kashe kuɗi sama da naira miliyan ɗari nawa a nan gurin amma gashi nan an zo an cuce mu an rushe mana wannan guri sun bi mu da duka har da harbi he kace tumakai da haka wannan cin mutuncin da aka yi mana anguwa muna bukatar gwamnati da ta tallafa mana mun san wannan gwamnatin mai adalci ce ba a zalimi gwamnati ne rusau aka zo aka yi mana anguwa na cin zarafi wanda duk wanda ya gani in dai ɗa ne ya cika musulmi in dai ya zo ya ga abin da aka yi sai ya yi kuka gine-gine ne na makaranta da masallaci duk gaba ɗaya ga nan ai mana don haka muna kira da gwamnati da tallafa mana akan wannan cin mutunci da aka yi mana mun yi fara ra'ayi mun san gwamnati ba ita ce mana wannan zalunci ba wani ne daban wanda ya zo mana wannan zalunci muna zargin mutane da wani daban me ya faru muna zaune dai mu dai mun ga sun zo kawai sun zo da mota suna ta rushe rushe suna ta rushe rushe to duk sun tare unguwa kudu da arewa gabar da yamma duk gaba ɗaya sun tare ba wannan isa ya wulka ta gurin a cikin unguwa yan karota ne har da soja har da ɗan sanda sun zo da goran su idan mutum zai wuce su bi shi da duka to shi dai wannan yaron da ya zo zai wuce suka ce ba zai wuce ba ya koma ya ki koma to shi ne suka hau da duka suka kwantar da shi suka ce ware ya tashi dai haka dai yana dangashi ya tafi shi dai ga yan unguwa ya ce gashi abin da aka yi masa suka taso suka ce ba su yadda ba ku dama kuna da matsalar makaranta ne eh to an ce dai filin wai na malam kadim ne mun kuma dai mu san wannan ba to shine suka an fara aiki suka hana to shine suka zo yaran mu dai da a cikin unguwa a nan gindin a cikin ruwa aka ran aka ruwa ma ba a yin karatu to shine aka samu aka zo za a gina mana kuma suka hana gaskiya abin da muka sani kenan me kuke bukata yanzu mu guri kawai muke bukata su ban mana ai mana aiki yaran mu su samu mahallin da su zauna na karatu eh tunda guri za a yi mana makaranta za a yi mana masallaci duk yara za su samu gunda za su ringa yin karatu mu abin da muke bukata kenan haka zalika mun zanta da wani matashi da ya zargin jami'an tsaron sun lakaɗa masa na jaki.
Ibrahim Dahiru.
To menene yake faruwa yanzu?
Abin da ya faru an zo an yi gini aka turo ma'aikata da mota ana rushewa. Ginin makaranta da masallatai da masallaci da makaranta.
A ina aka gina?
A zuwa ciki.
To menene ya faru a yau?
A yau abin da ya faru sun zo da ma'aikata da 'yan karota da 'yan sanda suka sa mota suna rushewa.
Misalin karfe nawa suka zo?
Misalin karfe bakwai.
Na yaushe?
Na safe.
To bayan rushewa me ya faru?
Bayan rushewa sun daki mutane da dama a gurin nan kuma ba sun haka ma sun kananun yara ma ba su kyale ba sun dake su 'yan karota. Ni ma na je huta na ce zan tafi gida ne suka suka zo na hada dudura min a yar na ce 'yan labai huciya ba ba a nan nake ba huciya zan in tafi da ka neman abinci nake zan huce in tafi gida sai suka zo ni da gudu daya guda biyu ɗaya ida ken da bindiga ɗaya kuma da sanda ɗaya kuma ida ken da da gora shi ma a hannu har faɗuwa ne har suma har suma ne wallahi Ka iya gane fuskokin su?
eh to gaskiya dai a lokacin dai da suka da kam yawancin su ba wa duk baƙaƙe ne saboda matasa ne ma ɗaya ɗan sandan ne kurin shine abun nan babba dai a cikin su Yanzu me suka yi a nan gurin?
yanzu abun da suka yi sun zo sun rushe makarantu da masallatai Kamar gabaki ɗaya aka rushe ko kowane bangare?
gabaki ɗaya sun rushe abun da suka rage kaɗan ne To me ya jawo rushewar tasu?
to abin da ya jawo rushe tasu ni dai ne wannan ne daga ciki ban sani ba To mun kuma zanta da shugaban mazauna wannan yanki wanda ya mana ƙarin haske game da yadda al'amarin yake.
za mu so mu ji suna da matsayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suna na Umar Faruk Inuwa. Ni mazauni ne a sabon tsarawa zama ciki. Ni ne chairman na wannan wato community. Ma'ana mazauna wannan community inda rayuwa ba za a zauna ba shugabanci ba. Aka taru ga ya dace aka yi zaɓe aka ce a shugabanci wannan community.
To menene ne matsayar ku game da wannan al'amarin da ya faru?
Gwamnati ce ta bada wannan fili kusan shekara kusan ashirin tun lokacin shekarau. Yau to muna kokarin mu samu abin da zamu zamu zamu gina wannan gu sai wannan karan da yake yawancin mutanen mu masu shigowa sabon gu ne yan boko da masu hannu da shuni da masu zuciya yan kasuwa aka zauna aka yi mitin Yanzu ya faru.
yau kamar da ya fara bayani da safe mu karfe bakwai sai muka sami report cewa ga wasu wai jami'an gwamnati mun ce wai saboda me saboda su zo da kayan sarki a jikinsu saboda kayan sarki yawa kamar misali da 'yan sanda da uniform a jikinsu da mopol da uniform su a jikinsu da 'yan karota da uniform ɗinsu a jikinsu ga civil defense da uniform ɗinsu kuma suna ɗauke da bindiga suna suna suna suna da gora kuma suna karbawa a sama a layin da wannan fili yake inda muke gina masallaci da makarantun mu lokacin da suke wannan aiki sun hana kowa ya bi wannan kowa ya zo wucewa sai su da teshi ko yaran mu da suka da aka raunana su yawwa yanzu me kuke bukata ko wanda mataki za ku dauka yawa abin da muke bukata shine ainihin wato wannan abu ni personally zan ce ban yi mamakin faruwar su ba saboda me saboda lokacin da muka fara wannan ginin mun samu mutane kala kala kala fiye da bakwai wanda suka zo suna tambayan mu wannan fili namu ne muka ce eh namu ne menene hujjar muka ce wannan fili na na drawing din da aka yi na wannan community yana nan kuma an bashi wannan suna fili ne na islamiyya na wannan community wannan hujja muke nan da kuma me da kuma masallaci mun yi kokari mu je land mu karɓi wannan takarda saboda irin wannan mutane masu zuwa su su bincike mu to sai muka fi cewa ai land ba sa ba wa community takardun filin irin wannan saboda duk inda aka bude sabuwar anguwa a faɗin ƙasar nan za a bude wurare irin wannan saboda waɗannan mutane na wannan anguwa ina batun shaida daga hukumar tsara birane na samun izinin gini madala duk wannan letan mun yi mun yi wannan leta mun tura ka gane ko bayan wannan ma ai kamar da muke faɗa muku wajen mutane kashi shida ko bakwai wanda suka zo suka dinga tambayar mu wanda wannan ya jefa mana kaulani cewa anya waɗannan mutanen da gwamnati ne kuwa saboda dukkan su sun zo mukan mukan ce to wanda i turo su cewa nashi ne su ba su ba mu shaida shi cewa nashi ne babu ita yanzu za ku ci gaba da ginin ko za ku tsaya a insha Allah ta'ala za mu ci gaba saboda me ai makaranta ne na iyalanmu community muka ce mai sharon mai kwabo muka ce ina zuwa ba za zama saboda su masu kuɗin da waɗanda Allah ya ba su sanar da matsayi su su ba su ba su sa su a makantu masu kuɗi da sauransu nan community sun hada kwabo kuɗi mun hada mun nemo talafi muna yi sannan wani daga waje wani daga waje ya amfani da matsayi ba dan anguwa ba ya je daga waje dan yana da matsayi a gwamnati ko a ina ne ya zo kawai ya sa ya yi amfani da waɗannan masu aikin sarki da ka tafi zo su ture manoma ba ku ganin watakila bukatar gwamnati ce ta fita ku ai da gwamnatin ai tun farko na ce maka ai a cikin plan din an ce na community ne kuma in gwamnati ce ai za su rubuto mana ba wanda zai iya za da gwamnati ne
kasancewa sun zargi hukumar tsara birane ta jihar kano da kuma hukumar karota da ta 'yan sanda muka tuntuɓi wato shugaban hukumar tsara biranen ta jihar kano architect suleiman ahmad abdulwahab wanda muka yi ta kokarin samun sa ta wayar hannu amma har zuwa yanzu ba mu katarin ya daga wayar tamu ba balle mu ji ba'asi haka zalika mun tuntubi rundunar yan sandan jihar Kano ta bakin DSP Abdullahi Haruna Kiyawa wanda ya ce za su bincika wannan al'amari kuma mun tuntubi ita hukumar Karotan ta bakin Nabulus Abubakar Kofar na isa ta wayar hannu wanda shi ma ya bayyana cewar alhakin abin yana hukumar tsara birane ba wai ita hukumar ta karota ba to da fatan dai mahukuntan za su yi abin da ya kamata domin ganin an yi wa tafka hanci sunana bai sama madakan mita 88.5 da laifin mada zamani sai kun sake jina anan gaba